سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبار السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama kuma muna karatu ne dangane da abin da shafi fatahu makka da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata mun fara karanta abin da malam ya kawo dangane da fa'idoji da aka samu da albarkoki da nasarori dangane da fatahu makka ko za mu tashi akan inda malam ke cewa kana li hadal fatahu atharun azima diniyatun wa siyasiyatun wajtima'iyya a ci gaba da abin da malam ya jero dangane da abin da aka samu na ci gaban addini da kuma buɗi da Allah ya ba manzon Allah da musulmai dangane da fatahu makka yace wannan fatahu makka da aka samu an samu asarun aziman diniyatun wa siyasiyatun wajtima'iyya an samu wani ci gaba mai girma wata fa'ida mai girma dangane da shafi ci gaban addini da ci gaban jagoranci mulki shine siyasiyanta wacce ma'iya da kuma ci gaba da aka samu ta bangaren zamantakewa na musulmi da kuma duk wanda ya la'akari da abin da ya fara fata makka tun daga lokacin har zuwa naɗe ƙasa insha Allah ko ya ce wa qadi bada'at hadihi al'athar bi suratin nan yalmusuha kullu man yam'adu nazar fi hadal fataw al-mubarak yace wannan asar din alama na ci gaba ni'imar da aka samu mai girma duk mutumin da ya kalli abin da ya faru a fatahu makka ya bibiyi abin amma da idan basira ya yi zurfin tunani to zai fahimci haka ne ta gurare da dama kamar haka ko ina miki eh yace fa ammal asarul istima'iyya abin da aka samu na ci gaba na istima'iya ma'ana zamantakewar mutane da yadda mazala ya shimfiɗa wa al'umma sai rayuwa ta gabaki ɗaya a matsayin ɗan uwa kowa da cewa wani ɗan uwansa ne babu gilli da gaba da fushi tsakaninsu ya ce an samu wannan ne a inda mazala yake cewa fi ra'a fatihi sallallahu alaihi wasallama a gurin afuwar da manzon Allah ya yi wa Qurayshawa gashi ya samu cikakkiyar dama a kansu su sun san abin da suka na laifuka wanda babu adadi cin zarafi kisa bata dukiya kora wulakanci musgunawa yau kuma ga manzon Allah ya zo garin maka ya ci nasara cikakkiya a kansa ɗari bisa ɗari ga su an tara su a gaban shi sallallahu alaihi wasallama ya ƙare musu kallo gaba ɗaya yana kan ko dokin ƙofar ɗakin ka ba tsaye ya ce musu gaba ki ɗaya me kuke tsammanin zan muku ko ba mu karanta ba a lokacin da kowa a cikin su yake tuno irin wulaƙancin da ya yi da cin zarafin da ya yi da musgunawa addini da ya yi kowa yana ji a ranyi cewa ya cancanci a kashe shi ma saboda laifin da aka saba ƙanana bane to amma ga shi kaskantacce a gaban manzon Allah kuma yake tambaya me kuke tsammanin zan muku sun san laifukan su suka ce mu dai mun san kai mutum ne karimi dan karimai ne daraja ne dan masu daraja ne afuwa ne dan masu afuwa ka gaji isani da yafiya da karimci ko kamar ka faɗa ka da Hausa duk laifi dai mun riga mun ma ko me ka mana mun cancanci ka mana to amma dai muna fatan afuwarka da yafiyarka da kuma sassauci ita ku tafi gabaki ɗayan ku an sake ku kowa tafiyarsa duk abin da ya faru an yafe muku kuma ba ta ku shiga addini ba kuma ba ta ɗauka matsayin fursunan yaƙi ba tare da cewa yaƙi a kai da su fa kuma gashi an kakkama su amma sai kowa ya tafi izhabu fa antum tulaqa dukan ku an yafe mu kowa ya tafi uzurin sa ba abin da zai faru shike kaga wannan ba karamin karamci bane to wani suka ce ya koya wa duniya da duk wani mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake hada mutane yadda ake mu'amala a tirsara ko a gidanka ko a kasuwancinka ko a ofishinka ko a ina ne ma a duniya ba za ka taɓa cin nasara ba in dai ka zama shugaba idan ba ka da yafiya in ba ka da afuwa ina fata an gane in dai zaka zama mai ramuwa ko mai kulle ta mutane ko mai ware waɗanda suka fifita su ka kaskantar da waɗansu saboda ko ba yaran ku ɗaya ba ko ba yaranka ba ne ko ba wani abinka ba to ba ka nasara ba ko ba za ka iya haɗa kan al'umma ta lafiya kalau ba wanda wannan shine matsalar babba a gurin 'yan siyasan duniya ma ko za ka kullum sa cikin rikici saboda babu haɗin kai babu daidaito a cikin tafiyar su kowa da abin da yake cikin tafiyar ra'ayinsa to ga ce mun koyi wannan ne dangane da abin da manzon Allah ya na afuwa bin nasu ga mutane wa hirsihi alal asadi bi aidihim li ya'idu ilaihim tikkatuhum saboda me manzon Allah kwadayin da yake fatan da yake da shi na ya kama hannunsu ya ja al'umma su dawo cikin jin cewa suna da yaƙini a ransu suna da tabbaci a ransu cewa za su yi rayuwa mai daidaito babu ramuwar gayya babu kuma cin zafi kaga ne shi koya musu tun yanzu kai kai laifi ga abin da aka maka to me zai hana kuma kai maka wani nan gaba haka dole kai masa wannan abu kaga sai koyawa mabiyansa da duniya ga baki daya ba a iya hada kan al'umma zauna lafiya a ko ina ne sai an dauki layin afuwa layin sassauci layin yafiya ga wanda yayi abin da yake kai ya shafa ba haƙƙin wasu bane a gunsu ku gane ba in haƙƙin wani ne fa ba zaman lafiya bane a matsayinka na shugaba mutum ya yi wani laifi ko ko baka biya wancan mai laifin haƙƙinsa ba kuma ka ce ka yafe masa wani ba da dai bane ba zalunci ne fa mutum ya kashe mutum ko hukuncin kisa aka yanke masa baka sa an kashe shi ba baka biya wancan diyar rai ba kuma ka ce ka yafe wannan wannan zalunci kuna ganewa zalunci da musulunci yawwa mun zala za mu zo mu karanta inda muna raye an yi kisan kai an kawo wanda ya kisan kai ga wanda ya kisan kai ga wanda ya kashe ƴan uwansu sun kamo shi suka ce a karɓa musu din ɗan uwansu a gunwa ne kai kai eh ya ya tabbatar da eh to me hukuncin sa kisa ne mun zala ce kumar afuwa ku yafe mar kada kashe shi tunda an riga an kashe wancan ya riga ya rasu sai a biya ku me giya suka ce a su ba sa bukata su kawai a kashe wanda ya kashe ɗan uwansu kuma haƙƙinsu ne kuma haka yana musulunci dan diyar ma sai an tambaye mutum in yana so ya karba in ba so shi ba san diya dan uwansa da kashe mar shi ma a kashe wani da ya kisa shine balansin na musulunci manzo Allah ya faɗa har su uku suka ce a su kawai a kashe shi sai shi kenan ku tafi a kashe shi ko bayan an kama suka ce cewa to ba su kyauta ba ya manzo Allah zai nemi alfarma a gunsu ba su yi ba ya manzo Allah to yanzu mun yadda mun yafe mar haƙƙin kisan da yi ko shi kenan sai a biya diya ta ka biya su diya a gani da aka an yi afuwa ko amma an kashe ɗan ƙwan mutane kuma kai don kai shugaba ne kuma ka ce kayo wanda kisan mai afuwa wannan ba afuwa ba ne zalunci abin da ka ce afuwa shine laifi da ya shafi kai karan kanka ba haƙƙin wace dan ne ba in haƙƙin wani ne ma to kai kokari ka biya wancan mai haƙƙin haƙƙinsa tukunna shi kuma sai ka masa afuwar in kana son yin afuwa amma baka biya haƙƙinsa ba ya cinye bashin mutane na ganganci ba suna yi ba haka kawai an bashi amana kuɗin mutane ya cinye ya halaka da gangan da gayya kuma an zo kotu an yi kaza an yi kaza ya biya bashi da kuɗin biya to dole masa punishment ai to za a masa kuma kace a an yafe masa to wancan fa aka cinye kuɗin kuma shikenan to duk abin da aka yi na hukunci in ya saba dokar Allah fa ko an gama a duniya in aka tafi lara fa sai Allah sake bude kesa wannan shine haƙin da manzala ya faɗa manzala ya faɗa cewa karfa wani ya kawo ƙara a cikin ku ka ɗauki haƙin wani ni ban sani ba na bashi saboda ya iya jawabi ya iya magana sai in ɗauka shi ne mai gaskiya kuma shi mai gaskiyan bai iya magana ba tunda babu shaidu kawai jawabi za a lura da shi sai in ɗauki haƙi da ka san ba naka bane na baka yace in ka san ba naka bane na baka yace to kamar na baka wani yankin wutar jahannama ne kana ci manzon Allah fa to kaga ashe kenan duk abin da za a yi na hukunta hukunce in ba a buƙatar Allah ba to kes din ba tsare ba a duniya an gama a duniya ko to a lahira sai an buɗe shi kuma kaga kes din lahira ai masifa in dai mutum mai imani Allah tsare imani to manzo Allah koya mutane yace ya musu haka ne dan a kama hannayensu a nuna musu su dawo cikin haicin cewa suna da shikka fi anfusihim suna da garanti ma rayuwarsu kowa da cewa yana cikin al'amu baya jin tsoron cewa wani zai zalunce shi ba na samu cikakken zaman lafiya a cikin al'umma ba wanda yake jin cewa wani zai cuce shi saboda me an samu mulki tsarin mulki da yake mai kyau mai tsari da shari'a ta tabbatar da shi kowa ya zauna cikin kwanciyar rai amma ga irin zaman da ake akwai na a duniya in dai ba a kasar musulunci da ake musulunci ba ai babu al'amura yanzu ka duka sashen turai kana cikin zaman ka ko a gurin ibadarsu ko a gurin shakatawar su kawai sai wani ya shigo dauki bindiga ta harbin mutane ba ga suke ba ya kashe wanda zai kashe kuma shi ma kashe kansa ba ga babu al'amuri kenan ai ga su da dokoki ga su da waya amma babu al'amuri saboda ba shari'a musulunci ake ba inda ake samun shari'a da kwanciyar hankali sai kasar da ake shari'ar musulunci sai mutane su in yayi wa mutum laifi kaza to sai an mar hukunci kaza ka kashe mutum da gangan to sai an kashe ka kuma za a zo gaban mutane ne a fitar da mutum ko ba harbi da bindiga ba ne filla wuya ne da takobi saboda Allah da ya halitta mutane shi ya san menene yake maganin mutane harbi da bindiga baya hana mai kisa yin kisa amma yaga an filla wuya da idansa wuya ya tashi sama jiki ya faɗi gefe wannan abin ya tsoro shiga zuciyarsa ba zai yi yunkurin kashe wani ba nan gaba shi yasa lake cewa wala kun fi kisasi hayatu a cikin kisasi ta za ku samu dawwamin rayuwa da zaman lafiya saboda duk wanda ya sanya in ya kisa za a kashe shi to ba zai kisa ba amma ga mun da anan fa katilan makatulan mutum ya fallo mashin ɗinsa cikin ganganci ya danna hon ya matsa a guje ya kada dan mutane ko ya kada da tijan mutane mutum ya mutu ko ya karere ta tara waɗansu mutane shashashu Allah su ya kai hakuri Allah ne ya daura masa agona shashanci ne sai da kace musu kai Allah ya isa shikenan sai ta ga magun Allah kesa kowa ba da ba da al'amna a yanzu Allah tsare imanin mhm na miki yace wa bi wada'il jadid kuma ya yi musu haka ne don ya nuna musu cewa yanzu sabon tsarin mulki ne zai fara gudana a garin Makka. A ɗazu da jiya da shekaran jiya suna kan tsarin jahiliya ne, kundin tsarin mulkin da ba Allah ba ne ya faɗa ba manzan Allah ba ne, shi ne asalin ƙalaƙato. Waɗansu mutane ya su zauna tsara mulki, shi kaza, wanda ya laifi kaza, guntunsa kaza ne, wanda ya laifi kaza, guntunsa kaza ne, shi kenan kawai an gama. Ba Allah ba ne ba manzan Allah ba ne. To sai nuna musu yanzu an gama da wancan tsarin, za a kawo sabon tsarin mulki daga Allah shi kuma tsarin mulkin yana tafiya ne akan me mutunta dan adam da kuma bashi yancin sa nuna mutane yafiya da afwa zaka farkon fari ma sai nuna wa su Qurayshawa laifin ku da kuka yi je da shekaran je da bare da bariya duka an yafe muku ku tafi yanzu an bar ku a matsayin sakaku daga yanzu ne zuwa nan gaba kuma duk wanda zai yi laifi to akwai kuma hukunci da Allah saukar da za a masa na fata an gane an samu sabon gwamnati kenan ko to za a fara kuma bin tsari da yake nagartacce insha Allah yace alladhi sayyiru ala baldihim wani sabon tsarin mulkin nan zai fara aiki a cikin kasar su garin su wa ta'inukum ne man yu'allimuhum sannan kuma wa ta'ayini man man yu'allimuhum manzala ya ya ayyana ko ya kafa ko ya nada wanda zai karantar da su addini wanda wannan shine farkon tsari da zaka yi idan ka samu ka zama gwamna kenan ko ina fata kuɗa ganewa in ka zama gwamna a jihar ka duk abin da zaka yi wa al'ummar jihar na social amenities ka kawo kayan more rayuwa titi mai kyau tsaro cikakke asibiti mai kyau da magani kyauta karatu daga firamare har jami'a kyauta ba shi bane iya abin da za maka da Najeriya ce a ce an kawo asibiti kyauta ma abin nan ilimi shi ma kyauta kowane tsari an kawo ga titina an gyara ga haske an saka a ko'ina ga ruwan sha ko'ina ya wadata duk wani abu da nagarta dai da jin daɗin rayuwa a ce an tanaje shi to idan gwamna a ce kaddara ji yayi wannan abun kuma bai bari ba a sanin sa mutum ɗaya a gwamnatin sai ci naira ɗaya na talakawa shi bai ci ba bai bari kuma an ci ba duk ya kashe kuɗin da aka samu na grand a wannan jihar akan aikin talakawan jihar duka ya gama to idan dai shi musulmi ne to daidai yake da bai komai ba saboda bai gyara musu addinin ba daga cikin makasudin shari'a musulunci shine na farko shine ka gyara mutane addinin su shi da manzo ya je garin Madina aka fara zuwa me fara ginawa shine masallaci ba asibiti aka fara ginawa ba ba kuma makaranta ko na kaza ko kaza ba ko titi ba masallaci gurin gina imani gurin gina tarbiyya in da ya samu tarbiyya ta addini to duk wani abin da ka sani na kirki zai yi ba sai ka ce mare ba zai yi abin ma da zai baka mamaki a duniya kasaban manzara mana kan tarihin su gode shi sahabbai sun yi abin da a tarihi ba taɓa yin sa na mamaki saboda me an gyara musu imanin su an inganta musu imanin su to haka mazala yana gama cin garin maka a maka a ya gama cin garin maka da yaƙi an yafe musu laifukan su sai aka faɗi naɗawa aka naɗa musu malamin da zai karantar da su addini saboda in baka da ilimin addini baka san shi ba to duk taɓar gaza mutum zai iya yi mutum zai iya gaya ma shi da kansa yana da yaƙini hanyar da yake kai shi ta ‘yan wuta ce, kuma zai faɗa maka, wallahi zai faɗa maka, ya ce shi abin da yake kai kawai sai gyaran Allah, amma kuma bai sa ran ya tuba bukafin ya mutu, kuma bai daina harkar ba, kuma ya ci gaba da yinta, to haka me ya kawo wannan abin, wallahi rai sanin addini. In ma yana da ilimin addini, to ba shi da yaƙini game da abin da ya karanta. Amma duk wanda ya san lahira, ya san azabar Allah, ya san gamuwa da Allah, wallahi ba zai yadda yi wani abu da zai gamu da Allah sun fushi ba. Saboda fiya son don ka tafi lahirar nan fa, ita ba ta da iyaka, ba ta da ƙarshe lahira ita. Kawai sai Allah, duk inda ka samu a lahira, to mutum ya tafi kenan har abadin abada, babu ma iyaka. Rayuwa ce wadda dindindin ce ba ta da adadi. A duniya duk abin da ka ne shekaru, yanzu ana ba mu labarin Fir'auna, shekara nawa da barinsa duniya ba ya sani ma tukunna banda Allah eh amma haka kawai labari zaka ji yanzu yana ina babu ya mutu ya tafi da Allah to haka ya gama rayuwarsa daga farkon duniya zuwa shekara nawa ne sai Allah ya sani to amma me zaka waye ji kai ma baka nan an gama rayuwa duk zai kare duniya gaba daya za a waye gari wataran duniyar nan gaba daya babu ita sai me an koma lahira ita kuma lahira babu ranar da babu ita yasa Allah faɗa cewa in mutum ya samu aljanna to zai dawwama ne a ciki khalidina fiha ma damatis samawati wal ardi illa ma sha Allah tafiya ce ta dindindin babu yayi cewa ba gajiya ba tsufa ba mutuwa babban ni'ima da kuko na aljanna kenan shine ba tsufa ba mutuwa yafi kowace ni'ima daɗi ita kuma za ka ce mata me la yamutu fiha babu mutuwa ci babu rayuwa mai daɗi aga bala'i na ƙarshe kenan to duk wanda ya san wannan da gaskiya da yaƙini yaya zai yadda akan rayuwar duniya ya cuci waɗansu ko ya yi abin da Allah baya so kuma ya yadda ya mutu akan abin haka ba zai da wannan ba amma saboda ba shi da yaƙini yana ganin lahirar ma kamar ƙarya ce ko kuma bai san abubuwan addinin ba yasa ba ruwan shi wallahi zai gama da kai cewa shi ya san kawai hanyar da yake kai wrong ce damage ce danja ce ko amma kuma ba zai daina ba amma kuma bai sa ran ya tuba ba bai taɓa da dama ba har ya gabu da mutuwa kuma ya mutu a haka. Allah ka tsare imaninmu, ya suka ce sai manzala ya ayyana musu, ya faɗa musu wa za a naɗa musu ya karantar da su addini, wai faƙihun fi dinihim ya ci gaba da ilmantar da su addini. Dai dan mutum ba shi da ilimin addini, to duk wani bala'i da ka sani, har wanda baka sani ba zai iya yi. Yanzu turawa saboda tsabar rashin addini da kuma nisanta da shi, sai a wagari mutum ɗan adam mutum fa mutum fa kaga dai ƙarshen daraja a halittun Allah mutum ko amma zai wagari ya yi zina da mata har ya gaji ba su gamshe shi ba ya yi luwaɗi da maza har ya gaji ba su gamshe shi ba sai kuma kuma abin nan neman dabbobi kaga na yaran wa gwace yayi ko mace ta nemi karanta ta auri kare dabba fa to haka ina ina maganar sanin me mutum ke ciki kaga an shiga mala'iku mutum ya kuma baya mu'amala da kowa sai da kulyoyi ko da buririka ko da karnaka saboda me babu addini duk wani abu da yake gani na karamci ne shi ya rena ba shi yake so ba hankalinsa da yake na dabbobi ne na hauka ne na shedan ne yana ayyana masa abin da asalinsa kazanta ne a matsayin kuma shi ne jin daɗi abinsa ina fata kuna ganewa yanzu misali abinci da zaka ci mai daɗi kowane irin abinci da ranka yake so ina ake jin daɗin ai a baki ne ko ba baki ba ne iya baki ne a jin daɗin ai to kana son ka ji ƙanshi turare shi kuma da daɗinsa hanci ne in ka ɗauko tare ka saka a baki me zai baka ɗaci kamar ba halinsa ka saka ba ba gurin shi ba ne in ka yi shi da hanci da hanci kufa ka ji daɗi ka ji hankalin ya kwanta so kowanne abu da irin abin da Allah ya mara a matsayin shi ne in ka bi hanyar za ka amfani abu da ta mutum saboda dabbanci da babu addini sai waye gari ya koma ɗabi'u da halaye irin da dabbobi kaga an shiga saboda ne babu addini zuwan manzon Allah ne zai haska ma yaya za ka yi rayuwar kuma ka ji daɗin rayuwar ma sai a ce maka idan ka samu kuɗinka na halal to ka yi aure na halal ka auri matan ma har hudu shi ke na yi haga ayan baka sa'ida ko shi kuma wancan da yake layin da ba na daidai din ba in yana ga cewa ɗaya ma zai aura ko ba zai gamsa ba zai kuma zuwa yana neman waɗansu da ba matan auren shi ba haka kuma ƙarshen ƙazanta a duniya shine zina ko ba yi bane zina ƙazanta ce babu hankali a cikin ta ai ai babu mutunci kuma ce duk dabbanci ya ƙare a cikin zina ai tunda kai ka san ba da kai kaɗai take harkar nan har wani wani ka samu su uku sai su nemi wasu lokaci ɗaya wani su hudu wani fiye da haka ba a ga in dai kai mai kimanu ko abinci ne ka zo ka samu kwano an ci abinci in dai baka san wanda ya ci abincin ba ko ba shi da kima idan ka ai ba za ka yi duka ci abinci a kwanon ba sai an wanki ko ba ka bane ko ka samu har sauran ya gaci ko sama saboda kwakwalwar ta juyi babu addini a ciki shedan sai ya kawata mutum layin da yake na banza ne to Allah ka tsare imanu yasa wajibi ne akan ka a matsayinka na mai gida ko in ka zauna mai gida to ka fara koya mutanen gidanka addinin musulunci ilimin addini farko kafin kowane ilimi abin da ya same mu a yanzu na rashin samun ilimin addini farko sai jefa mu a cikin halin da muke ciki yanzu kuma yana neman jefa mu nan gaba har zai fina na yanzu saboda haga a ɗan da akwai masu ɗan burbuɗin ilimin koda kaɗan ne kuma suka narke a cikin harkar zalunci da ci da sauransu to yanzu kuma a gurin masu duniya ne tun suna ƙanana su za a waya gari su ne shugabanninka su ne gwamnoni su ne shugaban ƙasa su ne kome da kome dama bai san addini ba har ma abin gadara ne yanzu kaje su su gidaje ba dan an samu wani sasgaro da samu ma kansa harkar ilimin an bokon ba abin alfaharin su shine wai uba ba haushi ko ba fulatani ko ba barbare ba zai wa ɗansa yaran da ya gada na uwarsa ba shi uban sai dai ɗansa turanci yaro mai shekara ɗaya biyu wai me yasa wai yaro tashi ya iya turanci tun yana ƙarami sai da turanci kamar yaren mamasa ne a madadin ya koyi barbarci ko fulatanci ko hausa a'a baban da mamar ya sa rika turanci tun yana ƙarami kuna ganewa saboda so ake yi mai in ya je makaranta ya zama ya ƙware ya san turanci ya yi kaza ya yi kaza ya gama to ya gama ya gama ya yi digiri ya yi waye ya zama farfesa ba shi kenan gama bokon ma to shi kenan sai ya tafi kuma ya shiga harkar da kuma take ta halaka shi ya halaka kuma ya halakar da waɗansu mutane haga an shiga masifa haga an shiga masifa wanda muke ihu a kansu kullum ana kiran sardauna ta fara balewa wane ne ai farko ilimin addini suka suka fara samu kafin na zamani sai suka yi abin da kamar ka ce su sahabbai ne ma kuma hi bane shekara shida sardauna kawai yana mulkinsa shekara shida ba shugaban Najeriya ba ne shi, shugaban Northern Region ne, yankin arewacin Najeriya kaɗai. A shekara shida ya yi abin da har yau ba a yi kamarsa ba. Na daga cin aikin da yi ma shi ne planting power plan na Najeriya, kayan jidam da yake samu ta lantarki. Kuma don arewa ya yi, ya yi Amadu Bello University don arewa, waye ne gidan rediyo Najeriya, komai don arewa, don arewa, don arewa. Aka mari hindu na Najeriya gaba ki ko? Kuma ya kasa gyaruwa har yanzu. Saboda ne, ba shi kuɗi ba ne a gabansa, laye al'ummarsu ne a gabansu, har ya mutu aka kashe shi, a kawon ɗinsa ba shi baiti yake binsa don ya overdraft na uzurin rayuwarsa. Saboda me ya gina al'ummarsa, su tashi su zama mutane, haka ya tafi har ya koma ga Allah. To, amma yanzu ba, ya ga mutum, common chairman na local government. Ya yi lutin abin da zai baka mamaki a shekara kaza da yana mulki. bare ka je kwamishina bare ka je kaza bare ka je gwamna kuma zai ta yi zai ce kuma ya kare zagar sittin ko saba'in ya tara kuma ba lokacin da zai ci kuma dole zai mutu kuma dole zai bar kuɗin in bala iya ci shi kuma je aure wata mata da tafi karfin shi a komai ko ba ka bane tafi karfin ka a komai a ilimi a kuɗi a matsayi a dangi a waye kana barin tero kuma sai mamaye kuɗin duka sai ka waya gari la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ko kuma ka faɗi ka mutu ‘ya'yanka ma ba su mori dukkan kuɗin ba, kuma ga hisabi na jiran. Saboda babu addini. To haka magidanci, in kai gida baka fara koya ‘ya'yanka ilimin addini ba, to ka shirya za ka gamu da bala'i a duniya da kuma lahira, don amana ce Allah ya baka. Shi sa Ubangiji ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ma'ana ya ku masu imani ku kiyaye kawunanku da iyalanku kar su fada wata irin wutar da makamashinta annasu wal hijara dan adam za a ba a danna sai ta ƙara balbalin bala'i Allah ka saba masu kuma da zuri'ar kamar a watsa fetur ta ƙara balbalin bala'i ko a wata aya Allah na magana game da jahannama bayan ana tura mata mutane da aljanu da da waye tana boro tana bala'i ya ce mata halimta la'ati fa taqulu hal min mazid kin cike ne ya Allah akwai ƙari ne jahannama bala'i ce alaji manzala yake cewa ran tashin kiyama za a zo da jahannama inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ma ya faɗa a Qur'ani yace waji a yauma irin bi jahannam za a taho da ita manzala yake cewa an saka mata ragama igiyoyi da ake rike ta guda 70 kowace igiya guda daya mala'ika 70 ne ya rike amma duk da haka yajirunaha tana da tana da za a kawo ta filin kiyama kowa sai ya ganta da irinsa tana goro tana bala'i Allah sakar mu ganta ba Allah saka mu cikin waɗanda la yasma'una hasisaha wa hum fi mashar anfusuhum khalidun abinda muke addu'a kenan karke da ko rugugin wutar jahannama ka ji wallahi baka taba ganin bala'i irin jahannama ba wallahi alazim in kana son gane bala'in wutar jahannama dan Allah ka biya kuɗi ka je Kano ka je gidan Rodi a Sharada ba ana tara kayan jari bola ba motoci kaga an tara trailer guda da kayan kalafura dan Allah wata ranka bi su ga inda ake saka wannan karfa wallahi a cikin sakan za ga amai da wannan duk karfa ya zama kamar ruwa wallahi alazim amma wannan fitar duniya ce babu ko haɗe fa da wutar jahannama ba babu ko haɗe fa lissafin ba zai ma haɗe ba kawai to yanzu wannan a ce za ga an ɗauki abin na rim ɗin mota an wulla a sakan ya zama ruwa in ta aka jefa ba to bare kuma jahannama wallahi mutane ba san jahannama bane yana mutum zai matsa kai yace abin da ransa yake so yace wai da kunyar duniya bar ta lahira da ya talauci a duniya ware ya ci kudin kowaye dan lahira duk abin da Allah zai yi masa haka yake gani to haka ne ai ko bai faɗa ba aikin sa nuna haka ai aikin sa nuna in baka bayar haƙƙin mutum miliyan biyu ka cinye kai kadai me ne nufinka kudin mutum miliyan biyu aka kawo kai kaɗai ka ɗauke ka cinye to me kake nufi haka ne kai fasarar ai ma'ana an ka cinye duk abin da za a ji shi ne kai fasarar ai ta shi kuma Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba dan adam ya dauka ta hin kiyama wani nisan lokaci ne ko kaga ta ta hin duniya a kai wannan ai ba yanzu bane kana ga zamanin annabawa wani cewa ya kusa yau shekara dubu da wani abu ai ai bane ai mallan sai ta maka wani abubuwa Allah ce wani rahu ƙariba muna ganin abin gashi ma har ya zo ya ma zo azifatul azifa wallahi ya riga ya zo karfe daga tafi lahira wallahi da haƙƙin wani ka shiga wa Allah ka tsare imanin da haka dole ne a matsayinka na magidanci in har ka yi aure to wannan matar da ka aura wajibi ne ka karanta da ita addini na fata ana ganewa dan sayyidina aliyu rahimahullah radiyallahu anhu zai fassara wannan ayar yace wannan ayar tana bayani ne akan cewa da Allah ya ce ku kare kawunanku da iyalanku kar ku fada wata irin wuta wadda dan adam ne makamashinta da kuma duwatsu ga waɗansu mala'iku masu ƙarfin jiki masu fushi masu tsananin bin umarnin Allah ko ba ka bane yace to ana rufe ka karantar da su addini saboda in mutum bai san addini ba ai kamar ka shirya shi da dan ya shiga wutar jahannama saboda bai san abin da Allah ya hana ba bai san kowa abin da Allah ya ce a yi ba to haka mai ƙarshensa jahannama ce amma wanda ya san addini shine zai iya kare kansa ba dai ba hanyar jahannama ba yasa ubangiji ya faɗa cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah da ake samu a bayin Allah sune masu ilimin addini duk wanda bai da ilimin addini ai bai san ma Allah ba bare ma sanya ake jin tsoron Allah ina fata an gane to Allah ka tsare imanin to manzala sai ya nada musu wanda ka da su addini ya fahimta da su addinin su yace ya faqari ko abqa muaz bin jabal sai nada musu babban sahabin nan muaz bin jabal ɗaya daga cikin sahabbai guda biyar wadanda manzon Allah na raye sallallahu alaihi wasallam ya bada lasisi yace in za ku koyi karatun qur'ani ku koya abun mutum guda biyar har da muaz bin jabal a ciki a wani hadisi mun Allah ke cewa yubsharu ma'adu yawmal qiyama amama al-ulama bi ratwatin ran tashin kiyama za a tashi mu'adu dan jabal a gaban duk wani malami da ka sani a duniya to malamin da yana gaban sa bi ratwatin da martaba da daraja shine shugaban malamin lahira inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haga babban sahabi ne babban mai ilimi ne a cikin sahabbai ina fata an gane sai aka nada shi shine yanzu babban malami da zai karantar da mutanen Makka bayan fatahu Makka saboda duk sanda ka zama shugaba baka kawo al'ummar jihar ka tsarin karantar da su addini ko kame hannunsa daga barna ba to wallahi ka shiga uku a matsayin ka ne musulmi har ka je ka ce Allah wai Najeriya da Safra state ina fata an gane Allah zaka ga haka Najeriya is a secular state ƙarya ne constitution ya bada dama a Najeriya ta kowace jiha ta yi hukuncin da ta ga ya dace mata an faɗa to ga maka dama kana matsayin gwamna kenan kai ne yanzu Allah ya tambaya da ka zama gwamna shekara hudu ko takwas wani irin abu ka kawo na cigaban addini ka koma ba ta kace nan nan 2000 da dai bukar abba na ba na gwamna aka matsa maganar shari'a a Najeriya sai ce ya apply shari'a da haramta dokoki guda biyar kadai a lokacin daga ci akwai ya haramta karuwanci da gidan karuwai shine ya tashi abasha da kabala mu mun tashi muna yara mun san abasha mun san kabala ba haka bane wannan abin da kaɗai ya yi ai ya rage wa duk wani wanda ya zo a bayan mu bala'i saboda yanzu yaron da ka talatin bai san meye abasha ba don san za ka hana abin shekara sabiyar a duniya bai sani ba sai dai yana zuwa walawa amma a da free of charge ga tana ko a ina gashi nan ka je yunici ka je imayici ka je wani bala'i ga sunan kata kata yana ka zaka sai fiya wata haka ka sai da giya ga karuwai wani bala'i ma bayan karuwa ta ka ta hausa fulani wanda su ne mai kudi yake neman su akwai wasu sunan su okoto su zama sai kofa daki kawai ka je ka ce nawa wallahi alazim kaga na ai bala'i ne da ce free amma wa ta aka dauke ta bukar abu ibrahim alƙashin wannan shari'a din kaga wannan ba fa karamin abu bane fa wallahi ba karamin abu ne fa a lokacin fa dan ba raba mutane da zina da shan giya wato ba karamin taimakon sa kai ba a duniya sai mata an gane me ba magarka yi ba ma ce ko shi yasa Allah karrama shi je mutu a maka a ce an ma sallah ma a maka akana musulmi ana ma fatan da insha Allah dai alheri muna fatan Allah da kanshi ya kai masa saboda shi Allah abu kadan zai kalla maka afuwa ba sai abun wai da kashe gani mai yawa bane ina fata an gane to haka a lokacin dan adam zai je na free ba ruwanka da wani abu amma haka aka zo aka dauke shi sai aka waya gari abasha ta zama anguwa da kasuwanci da gidajen matan aure in ka je ka balama wani ma bai san me ake nufi da aka aka balaba za a kai azumi a gama amma a kwana ana gurmi da iskanci haka ake a lokacin amma haka dukkan Allah yayi mana saboda wannan abin da gwamnan lokacin ya ce ya hana yasa wallahi idan ka zama gwamna wallahi bala'i ya same ka sai dai idan ka yi kokarin kawo addini wani abu zai laya addini a cikin jihar ka in ko ba haka ba wallahi mutum ya kaɗe har ganyensa ina fata an gane saboda haka duk wanda muna faɗan wannan ne ba dan wannan tambayoyin mana ne saboda ba mai ga masa gaskiya ba amma mu da muke nan zaka samu jarabawa wani a cikin ku ya zama gwamna wata rana ba kuma bana gun Allah to sai ka tuna karatun nan sai kai abin da Allah yake so sai Allah ya ma albarka in kuma ka kiji baka ki gani ba an yi irin ka sun fi nawa sun tafi ina fata an gane yau ya ce sai aka naɗa musu ma'azu bin jabal ya zanto shi ne mai karantar da su fi makka ba da insirafihi anha bayan manzala ya bar garin makka da tafi sai ba ba su mu'azu yusalliya bin nas ya zama shi ne chief liman nadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haga limamin harami kenan na farko a tarihin duniya in aka tambaye ka wane ne farkon limamin harami na maka ka ce mu'azu bin jabal shi kenan saboda manzala ne ma na ɗaci yana yi mutane sallah ko ba sallah kaɗai ba na fata an gane ka san mun kada hudun ƙasar tamu limamin sallah kawai ke mutane shi ba kan da mutane to ga wannan yayi ko matsala ke to in kin liman ya mutu zai sallah to a ta hibe ku akwai sallah ba kaga akwai matsala ko ko ba matsala akwai damage ai to shi aiki liman ba sallah kaɗai bane babban aiki ne limanci bayan sallah da karantar da mutane kuma saboda illimin baya nan ga limamai duk an tanaje su tun ya koya musu a galaransa ba zai yanke ba har illa masha Allah yace wa yufaqihuhum fi dinihi kuma ya ci gaba da karantar da su game da addini kaga aiki manzo Allah ya bashi ya musu salloli sallar jana'iza sallolin farilla sallolin idi sallar juma'a ba haka bane sannan kuma me a ci gaba da karantar da su addini to wannan kuma shine haƙƙin ka kaiwa na magidanci wannan haga ai ƙasa ce ko gari da aka bashi ko to da Allah baka mata da 'ya'ya yanzu kai ne shugaban gidan da kai da gwamnati da kuke a wurin da gwamnati ke da za a tambaye shi game da jihar saran tashin kiyama to kai ma game da matarka da 'ya'yanka za ta tambaye tashin kiyama kisa Allah yake cewa da yake maganar waɗansu bayansa da yake so da safafin su sai ce allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wa lillahi aqibatul umar su ne waɗanda idan muka ba su wani matsayi a bayan ƙasa farko abin da su fara shi ne a ƙamus salata irin tsaye da sallah to ne irin sallah irin sallah ba kawai zaune sallah ana kabbara ba shi wani sallah sai ka karantar da mutane su iya sallar da ilimi ba da sun ga ana yi ba sannan ka ɗauki tsari na cewa masallatan da za a gina ƙarƙashin kulawarka ne a matsayinka na gwamna Wani haƙƙi ne faɗin gwamna ba kamata a ce duk wanda ya zama gwamna a jihohi irin namu Borno Yobe ai Allah ta make shi ba da shi mutum kirki saboda za a ce yanzu kamar Yobe nan a hukumance fa kawai 99.9 ɗan Yobe din musulmi saboda ina jin ba na jin akwai wani political appointment kwaya ɗaya wanda ba nasu ba amma akwai bata ɗaya ko biyu ba to haka ai an baka dama cikakkiya to me ya kamata ka yi duk wani gu da ka san akwai mutum ɗari ko hamsin a da a wurin dole akwai masallaci kuma dole a nemo liman kuma ana biyan shi kuɗi albashi lafiyayye ya musu salloli guda biyar ya karantar da su kitabu tauhid ya karantar da su aƙalla juzu amma ya karantar da su arba'una hadis ya karantar da su aƙalla ahalari kuma wannan ba wani abin wahala ba na gwamnati ba nawa ne kuɗi za kashe ba na kuɗi ba ne ba tunda ana yin wani abin da ba shi da amfani ma agun al'ummar kuma na kuɗi mahaukata to amma wannan aƙalla idan kai za ka raya al'umma alal akalli ba yanzu akwai an ci an kafa akwai husu hizba ba to wannan hizba Allah ƙara mata albarka a ba su a ƙara musu dama da damar maki na me su hana yin sako ko bayan wannan a ba su damar buɗe sashin karantar da al'umma a garuruwansu inda kace ganin baka da ilimi wallahi idan ka je kai kai shehin malami wallahi wallahi shehin malami ne saboda wallahi zaka samu wani ya fi ni shekaru wallahi tallahi bai san komai ba game da addini komai wallahi bai sani ba komai fa da ka sani hatta fa cewa wallahi bai iya ba wallahi alazim to kaga wannan ai ana cin masifa to dole duk wani gari da safa sunan gari in dai akwai mai gari ko akwai lawani ko akwai hakimi dole ya zama akwai kuma a tasliman da za ana biyan shi albashi a hukumance a je amar gidansa mai kyau na fata an gane ana biyan sai kanta da mutanen gari dan galibin saban da ake yi wallahi wasu jahilci ne rahin ilimi ne wani bai san ma haram bane wani bai san haram bane an je wa'azi fa gari guda aka gama gari ana wa'azi wata ke tambaya wai ita ta dauka cewa ba ba limamin garin afwan take tambayar malaman da suka je wa'azi bayan an gama magana akan tsarkiwa da sauransu yace ah wai ni malam shi wankan janaban nan ba sai wanda ya zina bane yake yi aka ce masa a'a ai duk wanda ya sadu da matarsa ta aure zai yi ko saurayi ne in yi farkin jima'i ya fidda mani zai yi ya shi ya dauka Allah sai mai wanda ya zina ne yake yankin nan to wannan fa ya faɗa ne shi fa kadai wanda su suka boye a ransu ba su faɗan ba su ke kafsawan ba adadi fa ba adadi to amma ya za a yi babu sa hannun hukuma ba zai yi ba ai sai sa hannun hukuma ai a yanzu musulati ne nan kwaya ɗaya kullum ba neman taimako ake za su gyara kwai ya mutu ba kullum fama ake da rai ba to dan babu kuɗi ta da harkar sai da hannun hukuma a ce dole ta ɗauki a ce ƙarƙashin hizba a ware wani tsari duk wani gari a ɗauki limami ya zo cin gari ya yi karatu ya koma garin shi ya zauna ana biyan shi albashi isasshe ya karanta da mutanen garin kitabut tauhidi san san tauhidi su san qur'ani akalla ko sabbi izu ya su karanta sai ko alamtar ka fa su iya na qur'ani su san arba'una hadis su san shari'a dan a kare musu addinin su amma idan babu addini me mutum adam ba zai iya yi ba in ba kawai mutum da zai je sha kayan maye ya kashe baban da ya aife shi ba na sai ba kauyukan ya yi kaza ba abin da ba san da dabbanci to haka da alhaki ne mai karfi akan wanda zama shugaba a jiha idan kuma kai ne magidanci to aure ba jin daɗi ba ne dama kaɗai kisa aka ce a shari'a sai ka kai wani mataki ma kamata ka yi auren za ka yi ɗaukan nauyi mas'uliyya ce aure ai bayan ciyarwa da tufatarwa dole kuma kai ilmantarwa da tarbiyya ta addini kuma ka tsaya sai an yi manzon Allah ubangiji ya gaya masa cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha sallah fa manzon Allah fa aka nuna mar ya jajirce gurin sa iyalan yin sallah to yanzu mutum nawa ne a gidansu ba a sallah akwai matan da ba sa sallah fa wallahi akwai su da yawa to ba ta yin azhar ba ta la'asar ba ta magariba sai karfe 10 ta za za ta rama in yau ta iya gobe ta iya jiba ce ba gaba daya to ka gani ko bare ƴaƴan mu mata kuma akwai da ba sa yin sallah wai sai an musu aure akwai da ba sa yin azumi sai an musu aure kuma sun fi shekara biyar ko shida da balaga a gidansu kaga laifin waye laifin iyaye ne to laifin na gaba ɗaya na waye kun ce iyaye ai kun sa uwa da uba to na waye na uba ne tunda hatta uwar shi ke da haƙƙin karantar da ita yasa dole kai ma ka zauna ka karantar da ƴar taka mace a irin wannan bagiran ba magana cewa kunya kar an zo wani babul muwajibatu bi kaza kana wani kunu kar kuma ta bayani bata gane ba me kace za ki gane nan gaba kadan kaza ake nufi addini ne mata ta samu zalla yana da ce ya manzon Allah inna Allah la yastahi min al-haqq Allah bai yadda jin kunya ya hana tambayar gaskiya ba yace haka ne yace fa hal lil mar'ati min ghuslin idha hiya itamal yanzu mace za ta iya yin wankan janaba in ta mafarki an ya saduwa da ita mata ce fata wata zo gidan mu za ta ke tambayar sa fashi sai daga cikin matan mu za ta ke cewa ka amma kin mana abun kunya kin tona asirin mata ma'ana tana ganin wani tambayar bai kamata ki yi ta ba ita kuma mata ce wayayyar mata mai san Allah da manzansa ummu sulaim mamar Anas bin Malik tana magana kula kan cewa yaya za ta gyara kanta da ubangijinta Allah ya mata bayani filla-filla ce e za ta yi wanka ita ma in ta mafarki ana saduwa da ita in har ruwa ya fita a jikinta. Kalas, har an bata amsa, da ba ta tambayar ba za mu san wannan amsa? Da yasa wajibi ne kai uba ka karantar da 'ya'yanka wannan abu. To amma da a ce ka yi dabara, ka karantar da matar tun tana amarya, ta iya, in aka yafi 'ya'yan wa zai karantar da su? Ita, illa ka sa to, ku zo a yi karatu, ku je ɗaukar zafin ku to zauna ce malama zauna karanta musu. sai ka yaka ba su alfes ta san dai ana yi amma kai ba karantar da ita ba ƴaƴan su ma ka basu haka ka sa su a makarantun tarkatan banzan nan na zamanin banza in ka faɗa mata wai wai ba ka san boko ni za ka lakasa wai ba wai wai ba na san boko wai ni ina magana kan boko to ai boko da nake muku magana kai ba na ta karfe boko bane ka zama har amaratul ma'an zaka iya wallahi ina goyon bayani amma ka bawa addinin ka muhimmanci wannan tarkace sunansa di ake dan a nemi abinci kai ba ta tsaya ba ce duk wanda duka tun boko ba ya dan ya samu lahira bane dan me ake yi duniya to babu laifi dan kai amma fa ka bawa addinin ka muhimmanci ko ba ka bane an dauko tsari a rike dan kai yana primary tun daga karfe 7 har karfe 5 primary fa secondary ma haka ya da gida a galabaice a gigice kuma kai baka daura jikawa da koda a sabra da karkata masa addini ba sai girma haka to me zai zama me zai zama ya iya turanci ya iya mathematics ya iya science ya iya chemistry to sai me yanzu gashi an zo karshen physics din ma da chemistry ha sati aka yi sanarwa a masallacin nan cewa a daina sa ma yara a makarantun physics chemistry a bari su me technical school saboda me dan su koyi sana'ar cin abinci ko ba hiwa da kita magana cin abinci technical courses a koya maka ya iya kwamfuta ya iya kafinta ya iya gini ya iya gyaran sola ya iya waya dan ya nemi yana ya samu sana'a idan ya girma to ba shi bane to ba za a ce koyi sanin Allah ba a ilimin addini fa wallahi alazim komai akwai a ciki duk ilimin da kake ji ana tankawo da shi a duniya galibin su musulmi ne suka fito da shi suka rubuta zuwa cikin karatun saharin kuma malaman addinin musulunci saboda sun samu tsari na karatu da karantarwa mai kyau ba irin namu ba gurɓata ba yanzu sai sa matsayinka na uba ko ka sa ɗanka a kowace irin makaranta to wallahi wajibi ne kuma ka ajiye shi kamar bayanin addinin musulunci wannan haƙƙi ne akan ka tara tambaye ka musamman ƴaƴa matan nan faɗa ka sakaci da su wacce ta kai shekara ashirin kan a mata aure ba ta salloli biyar ba ta cika azumi wai sai an mata aure to in ta mutu kafin auren fa kaga akwai matsaloli da yawa yasa haƙƙi ne akan musulmi kuma shi mai karata din dole ka faɗa kawai ba dole sai kun ɗauka ba hawaye bane aikin kawai a faɗa ne kawai amma mu muna tafiya ne akan cewa a karantar da mutane addinin musulunci sannan ka karantar da su ilimin zamani sannan ka karantar da yayanka ilimin sana'a wannan abu ukun yanzu akan duk mai dawa jibi ne amma na farko ilimin addini shine farko ka haɗa mu da tarbiyya ta addini saboda ilimi shi ma daban tarbiyya ma daban kuna gane za ga mutum ga ilimi amma da tarbiyya akwai sai a malaman addini akwai a malaman zamanin ma akwai to zai kaɗa ɗanka tarbiyya ta addini ta haɗa masa auje a dunkule sai tashi mutum mai amana mai kula da ibada mai tsoron haramun yana tasowa tashi a makarantar zamani yin ilimin zamani don yanzu idan ya ƙara fahimtar duniya kuma yana cikin tafiyarsa kan ya gama sakandare nuna masa sana'a da zai rike kansa ai ba lalle bane ku rayu da shi har ka ya girma za ka iya mutuwa ka bar shi dan baba in ba da sana'a za ka yi da shi to yasa muna kira ne kullum dan mu wayar da kanmu kawai ina fata an gane wala wani zuwa ya ce min wai wai wai ina a ginsu ilimin boko in ta masa a'a kai dai baka fahimtar komai ne kai balidi ne kawai kai haka ne ai ita kai balidi ne ta kai balidi ne ni wani a ginsu boko ina a ginsu ina a nuna maka ya ya kamata ka yi bokon da aka yi a shekara ashirin da ta wuce ba irin ta za a yi za ta nasara ba ba za a irin ta ba syllabus ya canja an canja tafiya yau ake maka jiya fa aka wannan ta shiga abin strike asu za ta shiga wani strike malaman jami'ar Najeriya shugaban kasa da masa tufa in sun yi strike ba aiki ba biya irin da zamanin Buhari to yanzu wannan ba katsanci bane professor ne fa ya gama karatun duka duniyar ya kare kuma an zo ba da albashi suka rika mutuwa kuma ai ba to me ribar haka kuma kai ka bari dan kai ƙara shiga layi in baka da hankali ai haka baka da imani kenan ina fata kuna ganewa abin da ya cika ka da ciwo don kai mai imani ne kar ka bari kanin ka abin ya same shi in kai mai imani ne kar ka bari dan ka abin ya same shi shine musulunci kai ka gunan ka sha wahala to in ka dawo ka tsaya ka ce wanda ya zo kar ka buta nan buta nan shine imani to banda Najeriya mu ba kawai mu haka muke ka kai kurewa a boko profesa ka waye giri an ce babu albashi ka walakanta wasu sun mutu ma saboda bakin ciki da talauci kuma sai ka ƙara tsawar ɗanka akan wannan layin ƙar tafiya a haka baka da tausayi kai baka da hankali ma kenan ina fata ana ganewa Allah ka tsare imanin mu sun muna kira ne akan shi ilimin addini ka gane cewa ba wai kawai akwai ma sallah ibada ba shi kaɗai bane wallahi duk wayewar duniya abun manzan Allah ta fito. Shi sa ga Anamala ce, ya koya mutane ci gaba da aka samu a diniya bangaren addini, wa siyasiya, ba yi bada abinda kuke yi wa kansa ‘yan siyasa, to ci kenan siyasar mulki kenan. Ya ce kuma wal istima'iyya, da zamantakewar mutane, duka manzan Allah ne koyar da shi, kuma wallahi duk wanda bai bi hanyar manzan Allah ba ko arne ne sai ya taɓa ƙar wahala a duniya. Yasa ko arnan suna afulayen hanyar manzan Allah, duk da ba su imani da shi ba don su tsira a duniyar na so lahira kuma ta ci abin da suka gani Allah ka tsare imani eh tarzauna mm eh mana ba gaskiya ne ai eh ubangin boko ne mana inda du tun daga zamanin sa har zuwa yau duk wanda ya boko daga daga dan sa hijikan sa ne ai a cikin shekara hida ne shine shekara hida ne saboda tsabar addininsa ana hirar ɗan masani na jina cewa in za ka zo gaban shi kana matsayin minista sai ka yi rawani a mawani ba za ka zo kawai ma da hula kamar haka ba ka zo don yi nuna maka tarbiyyar mu ta arewa ka san a cikin sa kyama ko wani abu da ke kuka ɗan adam yanzu ka ga mutum mai yawan saka t-shirt kullum da tokin ai an raki ai ana kwakwai ai ina mai wasu abin nan ne sai rika da shi wani eya ne haka amma ce saka hula za ka da kai karam kai alun guro ne yanzu ka san girma kana san daraja na fata an gane sai ga Borno tarbiyar mu daban da yammacin abin da Najeriya hatta da rasul din ko a gan ka ga mutumin da yake gaza yayi anan ai yana da kyauta saboda mutumin da yake yammaci daga jiga har ka tafi tabbi ai ba su da kyauta irin da mu muke da su ana saboda me ana wai ka dan ne mutuna da maka saboda me karamcin kakanninmu da muka gada in ka ce mutum alan guru ka ba shi girma shi kuma zai iya barin ka ba sai ma kuma karamci to haga duka mai koya maka ɗabi'a masu kyau Allah tsare imanin to haga an malaki cewa wa ammal asaru siyasiya amma bangaren jagoranci siyasa ba na shugabanci faqadi ayyana attab bin usayd amir al-makka sai ya nada wani sahabi mai suna attab bin umar al-usayd shine shugaba gwamna a makka ya kuma fin nasi ya ake sai kuma hukunci tsakanin mutane duk kitabillahi shi gwamna executive chair ce to shine zai hukunta hukunce tabbata an gane wane yayi kaza laifi ne waye zai masa haddi gwamna ne ko sarki ne to akwai alƙali karkashin sarki akwai gwamnoni a gwamna karkashin akwai alƙali akwai wane ne duk karkashin gwamna ko to su kuma su yi aiki a madadin gwamna a za ka samu shugabanni guda biyu wannan administrative yake bi kuma karkashin mai alkitabu was sunna shi kuma wannan karanta da mutane addini da kuma sallah an maka mutuwa yana da kada bukatar saudiya din in aka maka mutuwa sai da ka kira waya akwai hukuma mai zaman kanta an mana mutuwa a gida kaza lamba kaza sai a zo da motar gawa a ɗauki ɗan uwanku a je gurin hukuma akwai kowace anguwa akwai da ake zo a yi wankan gawa a mallaka kafani wani aikin hukuma ne tun ɗan ƙasa ne a mara wanka a mara komai kawai kai danginsa sai dai ku haɗu da tafiya ku je ku harami yanzu an yi azahar ne za ta to za a masa sallah da la'asar sai ku je can an kawo ga ɗan uwanku sai a ce za a yi sallah kasa an kai sallah a maka ko madina da wahala kai sallah ko ce ba a ce maka sallar gawa ba sai a sallar gawa sai ku tafi koyan uwansa sai ku je makabarta ba ko ku je ku tafi mun tona rami ba akwai an tona akwai hukuma masu aikin su ne su sun tona yana nan a je sai ku dauko gawa ɗan ku sai ku kawo ta sai su to anan za ku binne shi dan uwan shi ne kai to ya ka shiga kabari ka rike shi ka saka shi shikenan ta kammala a kasar addini kenan amma nan fa gidan namu kamar kaburbura ga mu basira mu ta toshe ko baban ku ya rasu gida kwaya ɗaya bar muku da shi kaɗai ne a gidan yanzu saboda tsabar ba mu da basira sai mun haɗu mu uku kowa da matar shi kwaya ɗaya da ɗakin sa ɗaya ya za langa langa wannan ma haka ya za wannan ma ya za magana ma kana da matar kanin ka yana ji ko to sai aka yi mutu a gidan ya muke kuma ga wani jahiliya da ya same mu wanda daga baya fara sanda muke yara babu wannan abu a kasan nan sai kaga mata sun rika turowa da ko ina sun taho gidan mutuwa mata fa a cikin gidan mutuwa har a cikin gidan makota ana yi wa mutum sal wankan gawa akan barandar gidan nashi kowa yana ganin wani ba kowa ba haraman sa bane haka nan haram ne ma in mutum ya rasu ganin jikinsa gaba ɗaya tsireci ne sai fa'al sai danginsa sai waliyansa wanda a da in yana raye da su zai yi magana su ne in zai yi aure su karɓa masa su ne kaza su za su tsaya a kai shi kai da ɗan wuni sha biyar kawai ka zauna kofar gida ka zo ka an yi rasuwa an ce rasuwa karfe hudu to in ka zo ka zauna kawai a gurin ka yi haƙuri ka yi shuru zaman da kake kana samun lada in an gama an fito da shi ka shiga kamar sallah sai Allah baka tara lada kamar dutsen uhudu guda ɗaya in daga nan ka wuce makabarta sai baka man tarin dutsen uhudu har guda biyu ka gama aikinka ka yi aikin kamar aiki kai ma ka samu aiki shine haka musulunci kenan sama ka zo gidan da baka shiga da ya an yi rasuwa haga da maza da mata a ta shiga kawai ko ba dangin mamacin ba ana marwanka a idan kowa ana ba ai yayi muni alaji ko ba mu da wani tsari da aka fitar har yanzu fa cewa a tanadi ma misali gurin wankan gawa ko da a gari ɗaya ne a ware wani gunan babu ba saboda me su 'yan siyasar mu ba yi mana gaban su shi ma da ya samu damar ya ɗebi kuɗin da ya ga dama iba ya gina gidan miliyan dubu ɗari biyar ɗin bai yi gurin wankan ga a gidan ba shi kansa ma don bai ɗauka zai mutu ba a haka ne abin ai wala bai ɗauka zai mutu ba to ka gani ya yau a rantsar da shi na tunanin wasu shekara hudu mai zuwa sun fara shirya kaza to kaga mu mun zamo mai kenan amma ga shekarun baya duk inda ka sani ban ɗakin gidan kaɗai za ka ga ya ƙato ne suna yin sa ne saboda suna cewa in aka yi mutuwa to can gun da ake tsugunno ake uzurruka to nan fili ne ba a komai anan za a zo a yi wankan gawa a sa likafani sa ɗauko gawa cikin sira sai a fita ƙofar gida ba wanda ya gani a cikin gidan ta haka ake amma mu saboda ba mu da basira gidan mutum ɗaya yana yi da iyalansa sai ya rasu sai ku ce kowa ce ni dai ko taku ɗaya ne a yanka mu ka ji wata musiba sabo sai ya zo shiga cikin kabari tun da ransa bai ji daɗin rayuwa ba shi a matse kana ban ɗaki ɗan kai na jin me kake a ban ɗaki mara tarbiyya ne wannan a shekarun baku wallahi sai da ga baban ka kauya kai baka ɗauka mana gaban ɗaki a ban nakara Allah saboda ban ɗakin can gurin shi daban kana ganin shi ne kullum kawai a haka ɗinsa baka san ma yana uzurin ban ɗakin mahaifinka da amma yanzu ba kana ban ɗaki ɗan kana jiran ka da buta a hannunsa ɗanka da ka haifa ko kuma kamar ka taho ka ci alalaka ka fito a guje ta ce maka ai akwai muji a ciki sai ka tsaya ka yi gaba ka yi baya sai ka sai ka fito da ci kofar ba haka ake ba to waɗanne irin mutane ne mu to karatun addini fa ba wai ana koya ma fa kawai don ka iya sallah kaɗai ba ne fa a dukkan mutunci da ƙima ka san su shine karatun addini to irin wannan bayanan ne kai ya ce maka wai wai kai kana menene eh aya ko ne suka samu ma wai ina magana a ce mutum ya kamata yanzu ya karya aure ya hakuri ya nemi gida wai ai bana so ai aure ah to ka zake auren ka mana wai hana ka aure sai muka malam bakan Allah dan dena sun ya san auren ka nan dan baka na kai auren ka amma dai in ka kiji ta ji gani ba na mata eh kowa ya hana matarsa kawai zai hana mana kowa ya hana matarsa fa'ilar shi ne ba kwa karantar da matanku shi ne ilar da muka samu haka yana abin da muke faɗa yanzu inda kowa da karantar da matarsa ta san ba a yi ba ce mazan je bai ta ma ba zai ka ce karki je ta ce su tunan ƙawatawa ya zama musifan kai wasa to illar shi ne wallahi rashin karantar da su ne mun bar cewa wai na saka ta islamiyya shikenan no kokarin kenan wai to islamiyya galibin islamiyya ba na sai duka ba amma galibi gurin hira ne da gurin adashe da gurin sai da kayayyaki haka suke mada shakar an gama karatun kuma sun bige da wancan abin domin shine a gaban su to sun dawo sama da karanta ba malamin ustad ya ta fama da ransa ya yi sai ya gaji ya gama ya ta gumi amma Allah ba san me ya faɗa ba yasa kai ne za ka yantar da iyalanka waɗannan dokoki cewa ga abin da Allah yake so ga abin da baya so kuma me ka sa littafi kuna karanta da ita yau da gobe yau da gobe ai ka dan kada waya gari an yi da yawa kuma za a zo kan komai ta ba ma yi mun watsar Allah tsare imanin yasa ga suka ce anan aka nada musu kuma gwamna ya mutane hukunci shi kuma gwamna makinsa shine ayi hukunce hukunce amma bi kitabillahi littafin Allah shi ne cikakken adalci kenan to ga manzo Allah yanzu ya koya mana in ka zama gwamna a jaharka to wannan shine aikinka idan baka zama gwamna ba kana da mata da yaya to wannan shine aikinka ba za ka je fa gaban Allah ka ce ya Allah a jaha ta ba a shari'a shi yasa kaga gidana ya zama kaza a babu wannan magana ai Allah baka gida ya baka matarka da yayanka to ka nuna musu tsarin Allah ai da ka nuna musu dokokin Allah karantarwa ta manzon Allah duk wanda a cikinsu bayan ya balaga ya ƙibin abin da karantar da shi in ya ɗebo jangon ɗinsa sai ƙari a kan shi abin Allah baka da laifi amma baka nuna mar ba kai ka damu ne sai ya shiga makaranta ya iya turanci sai ya yi wani bala'i ma da ƙarya yana aji huɗu a firamare sai a saka shi aji shida sai ya tafi ss1 daga ss1 2 kuma sai kai shi kawai ss2 wai jumping ake cewa abun sai ga gyaro shekararsa goma sha uku ya gama secondary school an saka shi a jami'a to ya je wuri ya gama to sai me ya iya kuma ma sai me ya gama ya fito din ma ina aikin in ya samu aiki nawa ne albashin haka bai bi process ba kuma an saka shi a cikin wahala to dole dai wannan haƙƙin shine ka damu da addini iyalinka dan wannan wallahi sallah tambaye ka kan su sai Allah ya tambaye ka ba mu kawa a cikin wannan saboda amana ce Allah ya baka zalaka ta kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku ciwo Allah ya baku kuma ran tashin kiyama sai Allah tambaye ku sai mun zalake ma bayani dalla dalla yace fal imamu ra'in shugaban ƙasa ciwo Allah ba shi 'yan Najeriya, gwamnan jiha ciwo Allah ba shi 'yan jihar Yobansa, sarkin gari ciwo Allah ba shi masarautarsa, mai unguwa, kawunsula, ciyaman duk a zo, to haka a ƙarya ka taimaka, farradulu ra'in fi ahli baiti. Magidanci shi ma ciwo Allah ba shi iyalansa matarka da 'ya'yanka, wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ran tashin kiyama sai an tambaye ka game da wannan amanar da Allah ya baka. To ba ma kai ba, ita ma matar taka, fahiyar masulatun ya ce falmar atura'iyatun fi baiti zaujiha matar aure ciwo Allah ba ta zaman gidan mijinta ta kula mar da tsaftar gidansa ko abincinsa tarbiyyar 'ya'ya, hana su saka su kula waye shigo wa zai fita dole ta makinta ne ita ma wahiyar masulatun an ra'iyatun dan tashin kiyama sai an tambaye ta sai ƙara cewa kullukum dukkaninku ba ra'in makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkanin kowanne a cikin ku sai an tambaye shi ciwon da Allah ya bashi yasa wallahi ka shirya ba abin sauki bane ba wani mai dadi sai ka dada mara kai da gaske kaga cewa a gidanka abu Allah a gidanka tsaye da sallah matarka da yanka tsaye da sallah ka karanta da su addini iya saninka sai Allah ya ma albarka ya musu albarka ya rufa maka asiri ko ka mutu ba su da gayyara ba amma ka ɗauki layin da ba wannan ba wallahi sai kayi da dama tun da ranka sai ka ga bakin ciki ta gari yanzu gashi ana magana ko a shekarun ba ihu ake akan physics chemistry biology waye da sauransu to yanzu an zo an jefar da su an ce kowa zai koyi technical courses ga yana ya ga yara ake ta ko a ta kai su wai saboda ne ya je ya koyi hanyar neman abinci sai ka ce mu dabbobi ne ba a maganar addini domin yana magana da muke kullum ka san addini farko tukunna ka nemi komai bayan addini in baka san addini farko ba duk abin da ka nema ba zai amfane ka ba ba zai kuma amfanar da wani ba sai sa ga Allah zai danna wani kuɗi kuɗi kamar bala'i amma shi kansa baya more kuɗin ba kwasu da yawa ba shi kansa baya morewa duk zafinin da ake da mahuci a hannunsa Allah ba zai bari ya sa sola a gidan shi ba wala ba zai bari ba saboda bai bi tsarin Allah ba Allah ba zai bari ya more ba Allah ba zai bari ya kyauta ba Allah ba zai bari ya ji umara ba ya yi ibada duk ba zai yi ba sai dai daga an tada wani kango ko wani tsohon guri sai ya je ya siya kuma ba abu da zai hada ya mutu kawai shi dai nahi ne Allah ka tsare imanin hmm. ya ce fa kaza ko idan ifihim aikin da za aka bashi shi ne yake musu hukunci da littafin Allah fa ya akudu da ifihim ya nemi haƙƙin da aka ɗauke wa mai ƙaramin ƙarfi mai babban ƙarfi mai kuɗi ko mai mulki ya cuci talaka to shi shugaba ya ƙwato wa talaka haƙƙinsa babban aikin shugaba ke na ba ta an gane ya ƙwato wa talaka haƙƙinsa talaka ya samu afuwa ya samu sa'ida bayan a bangare guda kuma ana karantar da kowa ilimin addini don ya guji yin ma zalincin ko idan mutum ya san aikin da illar zalunci ai ba zai yi ba to shine yace wayan tasirul mazlumi yace ya maki wanda aka zalunta minan zalimi ga wanda ya zalunci wani ya cuci wani to a je a kwato haƙƙin wanda aka zalunta a maida mar haƙƙinsa shi kuma azzaliman amar hukunci daidai laifinsa sai da zama izina ga wani ba zai ƙara yi ba na ba ta an gane ya cuci wani saboda ya amfani da damar da yake da ko a ofis ɗinsa ko a kasuwancinsa ko a nomansa to sai a zo a mai hukunci a yayata shi a irin ba a rufa mutum asiri dole a materere kowa ya sani saboda gobe wani ba zai ƙara yi ba yanzu da kaza aka ta gaba a duniya kana minista a jiha a ƙasa ka cuci ƙasa naira ɗari aka sani to sai a zo da kai firamarin ku da kai firamare asalin anguwar ku kenan a yi terere a yi shela ila yau za a yanke wani dan anguwan nan hukunci ya tuci kasa kaza ta ba tara mutane ta ga ai wani ne kowa san shi wani dan wani dan gidan wani yayi wannan makarantar shekara kaza da wata kaza ya gama ranar duk amma tirere sai a fille aka ce masa aka ce shi kai su fille mar wuya ko su harbe shi gobe wani zai kare kuma ce duk wani abu da ya mallaka an kwace ya zama na hukuma inda shi azzalimi ne duk wani certificate ɗinsa da ya mallaka in mukunci bai kai kisa ba an soke shi ba zai ƙara aiki ba ƙasar har abada da shi da wanda bai komai ba na karatu ɗaya ne ko yanzu ku duba muna magana kan karatun zamani wani ke wani kuna ganin kuma abin nan yanzu a ce mu take ta qur'ani tun daga bakar har na ya rubuta da hannunsa amma wai saboda ba da certificate din gwamnati sai a ce shi ba zai samu aiki ba a gwamnatin Najeriya wannan ba zalunci bane in ilimi da akwai da yake wannan ilimin to wani da ya je digirin da ya karanta Hausa ce fa wani kuma ya karanta English sai mai abin birgiwa ci ya dai fa koya fa ya yi ya karanta English ya yi digiri ya yi master ya yi PhD ya yi duk a English to sai ne kirmi kawai sama ga wani ya karanta Qur'ani bakar har nasi wai yanzu ba zai samu aiki ba ko ina a Najeriya saboda ba shi da shahada to kuma to wannan shi abin da ya ba ilimi ba ne haga an yi zalunci ko to yasa shi aka ce ka karanta da ƴaƴanka ilimin addini ilimin zamani sannan kuma su koyi sana'o'i ne kare mutuncin kansu sai kuka zauna lafiya shi ke Allah ka gyara mana Najeriya eh yace wa ammal atharu diniya amma abin da ya bayyana a fatahu makka na abubuwa da shafi addini fa ina fatahu makka yace shi abin da ka fatahu makka wa kusuko wa kudu ahli sultan islam cewa an ci garin maka a yaƙi kuma ma ta dawo ƙarƙashin shugaban musulunci yau garin maka ya dawo ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai wannan shine babban farko na sarama addini tunda a da garin kafirci ne ine cibiyar kafircin ƙasar Laraba ga baki ɗayansu ina fata an gane zuwa ake daga garuruwa sassan ƙasashen Larabawa dan a zo ai bautar gumaka a garin Makka to saka wa gari yau duk gumakan nan babu su an hau saman ɗakin ka ba an yi kiran sallah an faɗi sunan Allah shi kaɗai an faɗi manzan Allah shi kaɗai za a yi biyayya a duk duniya ina fata an gane to wannan kaɗai ya babban cin nasara kuma tun daga lokacin har yau tana zama mai cibiyar musuluncin duniya ko mutum ya so ko bai so ba ko ya zage ta ko bai zage ta ka sa akwai wawaye har na cikin mutane shi ba da yake zagi sai kasar Saudiya Allah ka tsare imanin yace wa qad ya kanal arab dukkan larabawa jami'an sun kaskantar da kai bi annal islam sun gane cewa lalle addinin musulunci huwa dinul ladhi itadahu Allah li ibadihi fadakalu fihi afwajan suna ganin an ci maka a yaki yau an share gumaka 360 suka babu su a Ka'aba an hau Ka'aba an yi irin sallah kalmar shahada kenan suka kiya ko ana a sallah a Ka'aba yau babu dawafin jahiliya komai da komai an zo an daina sai suka gane cewa lalle addinin musulunci nan shine addinin da Allah ya yarda da shi domin da Allah bai yarda da shi ba ba zai bari a kawo shi har ɗakin sa ba na fata kun gane daga nan suka rika shiga addini afwajan kungiya kungiya kaga wannan ba karamar daraja bace yace abu na karshe ta haqiqu wa adallahi bit tamkin lil mu'minina as-sadiqina a cikin fatawa makka ya tabbata alƙawarin Allah ya tabbata sai da Allah ba mu'minai masu gaskiyar imani mai cin nasara ko ba da ma dahu bilgali wannan fi bayan ada sun sarayar sun bayar da mafi tsadar abin da suka mallaka a duniya ne sun ba da ransu sun ba da dukiyarsu don ɗaga addinin Allah ba ga bane da su aka tafi yakin badar aka ji yakin uhud aka yakin ahzab aka mi suka tai a yakin yayi ne ga karshen yaki a kashe mutum amma bai hana kuma suna yi ba kaga sun ba da ransu sun ba da dukiyarsu don me don daga addinin Allah da yau gashi kuma Allah ya daga addini cikin kankanin lokaci inda an zo garin maka an daga tutar musulunci daga wannan kuma duk kasashen laraba kowa ya ce kakansa ma matsayin ya musulunta kaga kokarin su kai ada Allah ya karba kuma ya da shi ina fata an gane ya ce wa haqqaqu shurut tamkin su musulmi kuma sun cika sharɗan da ake sa ake cikawa kafin a samu taimakon Allah Allah ya shar'anta a zaman duniya akwai abin da sai ka yi shi mataki bayan mataki kafin ka samu babban abu da kake fata da shi ko haka ka dauka me ta'alim yace game da neman ilimi duk wanda yake son ya sami ilimi yace la tanal ilma illa bi sittati sa'un bika an majmu'iha bi bayani ko yace me hisun haka ne ko eh menene hisun namun tabaitin magaba daya zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irshadu ustazun wa ulul zaman sai ka bu guda shida yace ba za ka sami ilimi ba sai ka kawo matakan nan guda shida to idan ka bi su sai Allah ya baka ilimi to haka Allah tsara duniya duk abin da Allah ya a duniya sai masa asbab wani sai ka bi waɗannan abubuwan kafin ka samu wancan babban na fata an gane mun ba da misalin da gabata duk mai son ya samu mai ci gaban duniyarsa ya zama ba shi da yunwa dole sai ya kware a noma ko ya kware a dabarun noma na zamani a ce a ɗan gun da bai wuce fili kamar bitebur ɗin nan ba zai shuka abubuwa na mamaki kuma a girbe su ba na yi ba kasan da ka ci gaba an za ka san tailan suwa da ke ta magana fa a kan rufin kwanan gidansu suke shuka shinkafar to ba su da ƙasa kamar tamu nan za ka je ka so ƙasar ne a wata ƙasa to ba gunda zaka saka haka rufin dukin din gidan kai kaza ka shirya ta inda ilimi ne technology ne sai a zo kuma a nemi a nome ta a girbe ta a ta abuwa na mamaki wani dan Najeriya je sai na gun wani suna harkar kasuwanci da shi da suka je suna kasuwanci sosai na na mamaki na sayan kaya a kamfanin sa to ta ce zo ya kai shi gidansa dan ya karrama shi shi dan tana da suka je gidan suka gaggaisa gaba ya ga wani tsohuwa ta goge wunduna shine mai kawo masa shayi da wani waye sai mai gidan ya ce wannan tsohon da ka gani shine babansa babanka kuma kuma yake goge teburi kuma yake kawo yake maka wani dan boyi boyi yace eh mun taimakon sa ne ai idan baya aiki kai za ya kasar su ce na haka ne in ka daina aiki sai su kashe ka baka da amfani ai arne arne ne ale arne arne ne ai su dole sai kana wani abu na taimakon al'umma to yana ka cigaba da rayuwa dan da kai gaji ka daina to you have to go kawai sai ka wuce ka mutane guri kuma in mutum ya mutu ya su kona shi ba za a binne ka ba dan zaka sanya gurin noman mutane ya kona mutum shi kenan a sa tafiyar a lokacin ta tafi da shi kenan ita suka je irin bariyat din nan gefen gida lambun cikin gida a nan aka ciri aka yanki shinkafa yana gani da idansa aka sa ta dan wani inda ta bushe a take ta tashi ta fito a matsayin shinkafa ko aka je aka dauki tattasai tumatir duk a lambun gidan fa tattasai tumatiri kayan miya ya haɗu sannan ga dan fish pond ɗinsa da yake kiwon kifi aka sa raga ka tsamo kifi wanda su ci a take aka ja ka dauko duk abin da suka ci a wannan abin da aka musu a gaban su a tebur a bayan gidan a cikin lambu da aka tebo su sai yake magana dan da ah kai wannan abin ya burge shi yace to ai su anan doka ce dole ne duk gida kana da wannan abin saboda koda wani abu zai faru a ce kar a ƙara fita 24 hours to kana da abin sa gida kun gane da su haka suke rayuwarsu saboda shekara kamar ɗari ne an musu wata yunwa suka ta mutuwa daga nan sai suka tsara kansu wannan tsarin duk gida akwai abin da za a ci ko da an daina zuwa ko na sama da wata ɗaya kuna kula da kayan kuna noma shi kuna kula da shi haka ba dabaru wannan noma zama mu ba da muke ƙoci min ya shekara a ce yau kar a fita kawai gobe kar a fita ko ina an shiga masifa ta gani so Allah ka mana tsari mai kyau ko ba na bane tsari ne fa tsari ne tsari ne to haka dole suka ce saboda mimune sun cika sharɗan da ake samu kafin a samu su nasara ya ce wa aka zo bi asbabihi ku gane karatun nan fa sun yi riko da sababin da ake da sun nasara me sababin ai mun karanta a baya manzon Allah bai kawo garin Makka yaki ba sai dai tabbatar da shirɗai da makaranta a ba makamanta ba yaga cewa yanzu a Madina babu sauran ba Yahudi da ya zama barazana a Madina, duk ya gama da Yahudawa a Madina. Sannan munafukan da suke bara suke kawayen Yahudawa su ma ya sallame su. Ba haka bane, sannan yin zaman da ake suna da ƙarfin sojoji da kuma kayan yaƙi da makamai. Tukunne kai wa garin maka hari. Haka sai a gama dukkan wani shiri, aka mataki bayan mataki. To haka ake tafi da rayuwa. Duk abin da ka sani a duniya sai ka matsari. To a cikin tsarin ɗan Adam, wanda yake da mafi muhimmanci bayan ilimin addini ai akwai aure saboda shine asalin ginin ma rayuwar fa zaka yi aure zaka yi gida zaka yi ƴaƴa zaka yi kaza don baka shirya wannan tafiyar ba ya ƙarshen zai kasance yasa a musuluncin manzon Allah sai ka aure shiri kar wani ya zo da dake ce wai kawai kawai ka shiga amuliya wallahi ba gaskiya ce ga maka dole sai ka shirya masa kuma in ka sa niyya kyakkyawa akan haka Allah da taimake ka ba turanci bane ba boko bane addinin manzon Allah ne duk inda Allah ka magana aure Qur'ani wallahi sai ya ka kudi a ciki duk inda kaje an ka maganar aure in dai maganar mace ce a Qur'ani aure to sai an kawo dukiya wa atun nisaa sadaqatihinna nihila me sadaqa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa qad atadu ila in daran kasan in dar kuwa tarin dukiya na musiba kamar a ce biliyan fa ina in dar fa yace ko da yazo magana cewa an faɗa wanda ba za ka aura ba za ka faɗa ka ce wal musanatu minan nisa'i ko illa malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai sai ya karhi eh a ba shi ba ana an kama ganin cewa ga matan da ba za ka aura ba aka jera sa kare ga baki daya sai ka zo kare sai sai ce to to wanda ko ba fa yace to babu laifi akan ku an tabta gobi amwalikum ku nemi mata ku aura da kudin ku muhsini na gaira musafirin haka ku nema me da kudin ku da kudin ku ka nemi kudi ka nemi kudi saboda rike iyali ai amana ce alaji amana ce ai amma ka zo ka aifi aya ba ka iya rike su ba wani ai kaga tun amana ne kuma Allah sai gode maka Allah ba zai gode maka ba haƙƙin su zaka za ba ka shiga aljanna ba wallahi saboda su haƙƙi ne akan kana su to ga duk wata hanya daga ce gashi sun bi hanyoyin da ake samun cin nasara sannan kuma sun rike asbab din da ake samun cin nasara kafin a kawo musu kuma daga ba sai Allah ya kawo musu cin nasara ta su kenan yace wa qata'u marahilahu suka bi duk wata hanya da ta kawo cikas sai da yayyanke ta duk abin da sa a nasara sai da aka bi shi an tanaji makamai an tanaji zarar sojoji ana da kayan kaza ana da kaza komai an shirya kafin manzon Allah ya shigo garin Makka a ce za a zo a yaƙi da shi yace wa ta'amalu ma sunnatihi kuma suka yi aiki da sunnar Allah sunnatul al-ko al-ibtila suka yi hakuri da jarrabawar da Allah musu a farkon lokaci na talauci da karanci a kore su a garin su a hana su dukiyarsu ayuwa suka yi hakuri da wannan ko ba sun yi haƙuri ba kuma suka ci gaba da fafata ai ba sare ba ai an kore su a garin maka an kwace dukiyarsu mun karanta da kuma kumanta ba a sahayu sahabin rumi zai tafi hijira suka ce masa yan maka ya mutum ne mai arziki sosai ya fito da kuɗinsa gaba ɗaya suka ce ina zaka tafi ya ce hijira suka ce a ai ka zo garin nan ne baka da ko sisi duk kuɗinka anan ka samu zaka ɗayan biyu ko ka yi zamanka a addinin mu ka ci gaba da dukiyarka a garin maka ko kuma ka bar duk abin da ka mallaka a nan ka tafi kai kaɗai madina ya ce to ga dukiyar ku riƙe sai kama hanyarsa ya bi Allah da manzansa Abdurrahman bin Auf mai arziki ne Baltibuloniya ne fashi da ya je garin Madina bai da ko sisi don an kwace a maka Mazala ce an haɗa ka ka zama aboki ɗan uwa da Sa'ad bin Ubada ɗan Madina ne shi kuma ya ga cewa tunda ɗan uwansa an bashi ɗan uwa shi ga shi da matansa guda biyu ga gidan shi babba ga jarinsa to bari ya zo ya ba wa ɗan uwansa mata ɗaya ya aura ka duba sahabi fa wannan ba taɓa yi ba tare da yasa sahabi ne ya ce wa abdurrahman lokacin ba sa hari hijabi kana ka gama ba ya ce zo mu je gidana suna zuwa ya ce wannan ita ce hajiya giwa ko wannan ita ce hajiya kaza ko ba yi ba ne to ka kalle su wace kake so a cikin sake ta saboda tsabar imaninsa ba shi ya ga dama ta ko ta ba dama sun biya kun da ba su sai to ba haka bane to shi take zabo ta ranka yake so sai ni da sake ta sai idda ta kuma aura maka ita gidana babba ne zan raba shi biyu in baka rabi ka zauna da ita ina da zari naira miliyan 100 zan baka miliyan 500 zan baka miliyan 50 kai afwan ka je kai jari yake shi ma sahabi ne ya samu tarbiyya daga manzon Allah sai sai Allah ya sa maka albarka a matarka da 'ya'yanka da dukiyarka da gidanka ni na iya kasuwanci ko ba ka bane ni dan koli ne ko ba ka bane saboda ka nuna mana hanyar kasuwa kawai to zo mu je kasuwa ga babbar kasuwa ga kasuwar gwari ga kasuwar yan hatsi ga ta yan kanwa ga ta yan shinkafa kuma ga shone ko ga ta yan kifi ga ta yan tabarma ko aka nuna masa ya zabo wanda ransa yake so da me ya fara kasuwanci ba da kosisi da ko ya fare da ko ya je fare kanka ce me ya yi da ko ya yi waye ya siya ya siyar duk wanda ya kasuwa ya samu kuɗi ba ya zama bai kasuwa ba kuma ya yi kasuwa daga gaga ba ga ce bari ya ce wannan zai gwada ba ka bane yana dan yawo da kaza ka ga siyar kanka ce me ya ji kawai sai ya aure sai ga shagaban manzon Allah da alamun angwanci zai ce ah ya rai kamar kana wani sheki ne kamar wani ango ya manzon Allah ya aure ne manzon Allah yana zaune a Madina sahabi ya yi aure manzon Allah bai ga manzon Allah ba dan ka gane da ake aura zamanin manzon Allah mu kuma ne an buga abi ko sai an sanar a masallaci sai an hana kowa amma mutum bai je bai ta jin haushin kai baka jawaran sa na aure wata mata ne yar Madina na ba ta ce me kawar ta zaki ce na ba ta nauyin ballan dibino na zinare gram nawa kenan to yanzu dai gram ɗin gram ɗaya dai gram ɗaya ma kusan dubu ɗari da ko hamsin ne yanzu haka gram ɗaya na gold ya kai ɗari da hamsin yanzu haka da ake magana to ya bata nauyin ƙwallon dibino ka kaddara ma gram biyu ne dubu ɗari uku misali sadakin da ya bata kenan kana cewa kai aure baka da kosisi Allah akwai abin haushi a cikin da yawa ne fa sai mu ce kirkiri aure bai da kosisi yana da yayu mata sun haɗa mara wani karo-karo da kudin adahi sai zo ran wai biki abin da ke bashi na wai taimakon ango ɗan ne ɗari biyar dubu ɗin nan da hire zai so akwai da gazal da waya kai gidan hawa da Allah. Wani ai kaga akwai ganganci a ciki ai. Allah ya rufe asiri. Ya ce ina miki ya ce sun yi haƙuri da ibtila'i ko wata dafi wata darru kuma suka me a tadafu tun kuɗe kansu mahalhalu da Allah aka ɗaura musu. yunwa talauci ya faru to za a tunkuɗe shi an tunkuɗe an kawo musu hari ya suka yi su haka haka suka tafiya wata darruci da kuma bin abu a hankali mataki bayan mataki haka ake cin nasara ba a yin aufarar ɗaya duk wanda ka ga yanzu ga shi zabin sha'awa to ba yanzu ya abin ba tsohon tafiya ce yanzu ta bayyana ne kawai ko gida za a yi masallacin nan a haɗa gama shi lokaci ɗaya akai foundation akai har ya kai yanda ya kai haka yau da gobe a hankali to duka rayuwa haka ake yin ta ya ce wata gayirin nufus suka canja abubuwan salon rayuwa da kuma salon yin da ake tafiyar da abubuwa dole ta canja su wal akazu bil asbabi babban dai abin shine sun samu cin nasara ne saboda me sun yi riko da sababin da ake cin nasara ita kuma rayuwa duk abin da zaka yi sai ka yi riko da sababin da ake neman abin kafin Allah ba kuma menene ma ina ba ta an gane to wannan shine kuma ya ƙare ko sai asila malaka cawai ma zan zala Allahu min alqur'ani dalata ala an fatal makka lam tadunu azlihi sallallahu alaihi wasallam yace wata aya ce ko sura ta sauka qur'ani da Allah yake nuna wa mutane cewa wannan surar ko fata maka da ya faru alamar cewa manzon Allah kusa da suwa ne aga mun karanta ko ina idza jaa nasrullahi wal fatah wata nasr kenan yace abu na biyu kai fa kana fatahu makka fatahan aziman fil islam wai ta yaya fatahu maka zama babban buɗi cin nasara a musulunci shi ne ta yadda yanzu musulunci ya shiga cibiyar duniya ko ba gaba ne maka shi ne cibiyar duniya ai ya sa lace da tundira ummal qura wa man haulaha ita makka kenan ita ce uwar alƙaryu da kuma wanda ke gefanta samun musulunci ya shiga garin makka sai ba da kuma sauƙin shiga dukkan larabawa suka shiga musulunci cikin sauƙi ya ce to abu na hudu shine aina da bilalun ba da fatahin makka na Bilal a ina irin sallah bayan ya fito Makka shine akan dakin Kaaba ya hau ko wa madrasul al-mustafad min dalika wanda rashi zaka fahimta akan wannan shi ma sashi da ya gabata da mun karanta yace ma hiya nataju fatahu Makka wai waɗanne irin faruji ne za a sa muka gano a cikin fatahu Makka da akai to a shi muka ga makaranta yanzu yanzu nan ma ga sunan ba adadi ma ko kuma wannan kawai dan tsakurowa ma dai domin ka dan fahimci abu dan a nuna ma tarihin manzo da ta karanta fa ba don kaɗai ka ji daɗin abin da ya faru ba ne ba a aka koyi darsa ne a ciki kai ma ka yi applying a rayuwarka don ka samu nasara a duniyarka da lahirarka saboda shi kaɗai ne Allah ya ce ko ƴar kada da kuma fi rasulullahi uswatun hasanatu dukkan abun koyi mai kyau to ya tabbata mu neme shi a gurin ta a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka duk abin da yi to addini ne kuma abun koyi ne ya suka ce malamai babu wani mutum a tarihin duniya da aka san komai da ya shafe shi in banda manzon Allah sallallahu duk abin da ya shafe Allah an nakalto shi an rubuta shi an karantar da duniya saboda shi koman sa abun koyi ne kuma shine idan ka bi shi zaka rabauta a duniya da lahira amma in ka kibin sa ba zaka sha bakar wahala to musamman kuma ka gode wa Allah kai musulmi ne to haga wa ya kamata ka bi a duniya manzon Allah kuma a me ba wai a kawai sallah salati ba a koman ka kawai duk motsinka ko manka ka bi manzon Allah a ciki maganarka tafiyarka mu'amalarka sa kayanka ko manka kai kwakwai yaya manzon Allah yake in mutum ya samu wannan to ya samu babban rabo insha Allah Allah ka saka mu daga cikin su to kuma mun gama fatahu makka sati in Allah ya sa muna raye sai a karanta gazatu hunain na fata an gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله